بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da 26 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da 11 ga watan nuwamba shekara ta 2012 wannan shine kasar na 103 daga cikin jerin giyar karatutukan littafin sahihu muslim wallafar al-imamu abul husayn muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan zama musulmi musulman ta muna cikin kitabul iman wato matattarar da imamu muslim ya tattaro hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dake fassara mana menene imani wadanne rassa ne na imani wadanne abubuwa ne suke rugurguza ko kuma rauna da imani wadanne bayanai ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi waɗanda ake fahimta waɗannan bayanai sun kore imani kuma korewar wace irin korewa ce waɗannan na daga cikin aikin da malaman farko daga cikin malaman salaf suka yi ta yi wajen ƙoƙarin bayyana wa mutane ma'anar hadisai da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi a bisa kyakkyawar fahimta domin a aikatar da su a yadda suka dace domin kuma gyaran kuskure ga waɗanda suka yi musu mummunar fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu a yau za mu tashi inda Imam Muslim yace babu tahrim zarb al-hudud wa shakk al-juyub wa ad-du'a bi da'wa al-jahiliyya mun fara shiga wannan babu lokaci ya kure mana dan haka zamu dawo kan shi babin da ke bayani akan haramcin marin kunci wato saboda bakin cikin mutuwa da aka yi maka sai ka rinka marin kuncinka wa shakkin jiyobi da kuma ya ga wuyan tufafi wa du'a'i bi da'awal jahiliya da kuma ainihin fadin kalmomi da ihu irin ihu na jahiliya ko kuma kalmomi irin na jahiliya kamar mutum ya rinka cewa ya shiga uku ya lalace ko makamantan haka wato wannan babi malam yana so ya bayyana mana waɗannan ɗabi'u haramun ne haka kuma duk wata ɗabi'a da ta shafi ɗabi'ar jahiliya ba don kuma ba saboda bakin cikin mutuwa ko bakin cikin wata asara to wannan karatu yana tabbatar mana da haramcin waɗannan abubuwa imam muslim ya ce haddasa yahya ibn yahya akhbarana abu muawiya حول السند وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع حول السند وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود الله يقال مش يرضايتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce laysa minna man daraba al-hududa haka ne ko laysa minna man daraba al-hududa wanda duk ya mari kuncin shi saboda bakin cikin mutuwa ba mu ba shi aw shaqqal jiyuba ko kuma ya tsaga wuyar rigar shi saboda takaicin rasuwa aw da'a bi da'wal jahiliya ko kuma yayi ihu ko yi kuwa ko irin kokan mutuwa kokan mutuwa irin na jahiliya wannan hadisi inda kuma ta ba a jiya mun dan tattauna wasu kaɗan daga cikin mas'alolin isnadi wanda Imam Muslim ya ishara akai Muslim da yace haza hadisi Yahya wannan riwayar da kaji ita ce lafazin hadisin Yahya don dama daga malaman shi guda uku ne وأما ابن نمير وأبو بكر يجي أما رواية حديث كما يبدأ عبد الله بن نمير يأي لكما عينهم واتو أبو بكر بن أبي شيبة فقال واسكي وشق ودع وشق ودع مدد أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية ko ya tsaga wuyan rigar shi ko kuma yayye kuwa ko kukan mutuwa irin na jahiliya nan ko sai aka ce ya tsaga wuyan rigar shi kuma yayye kuwa irin ta jahiliya muslim ya ce bighairi alifin ba tare da alif ba ta au din nan sai ya zo da wa anan ba au ba bambancin riwayar malaman guda uku kenan yahaya ya ruwaito da au abubakar da ibnu numairin sun ruwaito da wa ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka na daga cikin matsalolin wannan hadisi da muka fara tattaunawa shine cewa shi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim din dukkan su suka rawaito shi daga sahabi Abdullah ibn Mas'ud Allah maraukakin sarki ya kara mishi yarda haka nan cikin malamai kuma an samu al-Imam Tirmidhi da Nasa'i da al-Imam Ibn Majah da Ahmad da al-Imam Ibn al-Jarud dukkanin su sun rawaito wannan hadisi haka nan al-Imam Ibn Hibban da Baihaqi sun rawaito wannan hadisi al-Imam al-Baghawi shi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi Sharh sunna bayan nan sai mas'ala ta uku dangane da fa'idojin wannan hadisi manyan masana suka ce minha na daga cikin fa'idojin wannan hadisi bayanu tahrimi ma zukira fihi min dard alwajhi wa ghayrihi wannan hadisi yana bayyana haramcin abubuwan da kaji an faɗi a cikin shi waɗanne abubuwa ne su ne mutum ya mari kuncin shi ko kuma ya rinka cizgan wani ɓangare na jikin shi saboda bakin cikin mutuwa لأن ذلك مشعر بعدم الرضا بالقضاء domin yin haka da za a ga mutum yana yi to yana nuna rashin yarda shi da hukuncin Allah idan ka yarda da hukuncin Allah Allah ya dauki ran mahaifiyarka ko mahaifinka ko Allah ya dauki ran wani naka sai kai abin da shari'a ta ce maka na haƙuri da istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kana addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta wa mamacin Allah ya mayar maka da wannan asara idan asara ce wannan shine abin da ake nema tattare da kai ina fata an gane sun ce fa in waqa'a التصريح بالاستعلال مع العلم بالتحريم to amma idan ya kai mutum ya san cewa wannan abu haramun ne yin kukan nan da cizgan riga da yaga wuyan riga da cizgan gashin kai da birgima da ɗiban ƙasa ana watsawa a kai ana faɗin kalmomi irin na jahiliya idan mutum ya san cewa wannan aikin haramun ne tare da haka kuma yake ganin halaccin haka aw tasakhut masalan bima waqa ko kuma wannan kaddara da Allah madaukakin sarki ya saukar mishi da ita sai ya rinka fushi yana nuna fushin shi ga Allah madaukakin sarki fa innahu irtidadun anil islam wannan kuma ruddace barin addinin musulunci ne idan mutum ya kai ya halatta wannan abin yana ganin cewa daidai ne ko kuma yana fushi da Allah saboda Allah ya dauki ran wani nashi to wannan ainihin abin rudda ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye a yau za ka samu akwai daga cikin waɗanda suke da'awar jihadi a ƙasashen filistin sai kaga matasa dama ba wai masu addini ba ne kawai dai an saka musu kalmar cewa jihadi suke suna kare masallacin ɗakin allah na'am amma sai kaga wani lokacin yaro ya yi tuma da gindi kawai ya faɗi ya ce ba ɗakin Allah muke karewa ba shi Allah ba zai kawo mana taimako ba muna kare ɗakin shi zai bari ana ta ana ta wulakanta mu to ni na gaji wannan misali ne na at-tasakhut ma'ana wannan kamar yayi fushi kenan da Allah yayi wa Allah zuciya kenan ko an fahimta gaba saboda haka duk mutumin da zai nuna fushin shi ga Allah ya kuma rinka nuna halaccin waɗannan abubuwa to wannan kuma ridda ce a'azanallahu min zalika Allah yace mana yace Allah ya tsare mu wa matana 'ala al-islam bimannihi wa karamihi Allah ya ɗauki ramu akan addinin musulunci don daraja da bayar Allah maɗaukakin sarki wa minha an hadhihi al-ashya'a min sami'il jahiliya fa yajibu 'ala al-muslimi al-ibti'adu anha mana yace waɗannan abubuwa guda uku da kaji an faɗi to na daga cikin ɗabi'un jahiliya don haka wajibi ne duk wanda yake musulmi ne to ya nisance su daga cikin ɗabi'un jahiliya za ka ga Allah maraukakin sauke kiyaye jahiliya aka yi mutum mutuwa ko makamantan haka za ga mace ta zauna ta tsefe kanta ko namiji ya zauna ya baje gashin kanshi da gashin gemun shi yana ta ɗiban ƙasa haka da tafin shi guda biyu yana antayawa a tsakiyar kanshi yana cewa ya waili ya waili sa'iral ayyam ya waili yana cewa na shiga uku rayuwa ta na kade na lalace na yi asara na zaka ji yana ta faɗin munanan kalmomi waɗannan kalmomin da yake faɗi a matsayin addu'a suke duk mutumin da kaje yana cewa ya shiga uku ya lalace ko ƙarya mai bai shiga uku ba tukuna dan ba ya shiga uku ba za ta faɗi ba amma addu'a ce yana yana neman shiga uku ne abinda bahaushe yake nufi da shiga uku idan baka sani ba a al'ada hausawa shine akan samu turmi ne kato sai a samu mata manya-manyan mata madaka taɓarya sai a samu manyan taɓare guda uku sai a basu shine suna da gude wannan ta doka tana ɗaga wannan ta mayar wannan ta mayar shine uku din to ɗauki a saka ka a ciki to shine na shiga uku to yanzu wanda ya shiga nan ana baka shi zai iya faɗe zai iya faɗe ba shine da bahaushe yake cewa ya shiga uku din ma'ana kana cikin turmi mata uku suna dukan turmin shine shiga uku din to ba kyau a faɗi wannan kalma Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka wajibi a nisanci wannan wa minha wujubu ar-riba bi qada'i Allah ta'ala wa at-taslim li amrihi li'annahu ta'ala a'lamu bi masalih ibadihi wannan hadisin yana nuna mana wajibi ne ka rinka yarda da hukuncin Allah abinda Allah ya kaddara ya tsara ka karba ka yarda sannan kuma banda haka ka rinka sallamawa al'amarin Allah ba wai cewa za a yi ka kyalkyale da dariya kamar yadda wasu suke ganin wai kuma in bakin ciki ya same ka wai sai ka koma kana dariya kana kyalkyale dariya wai dan ka nuna wa Allah kai saboda yarda ma murna kake yi wannan kuma bid'a ce لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ابن القيم أتكلم لتافن شذاب معاد a inda yazo yana magana dangane da jana'iza da yazo yana bayani dangane da hakuri idan an yi maka rasuwa tare da cewa zuciyarka tana mai dumamuwa game da rasuwar amma kuma karka sake bakin ka ya faɗi komai sai alheri amma babu laifi idanuwanka su zubda hawaye da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama rasuwa dan shi ya rasu ibrahim wanda mariyatul qibtiyya ta haifa mishi sai manzon Allah yace العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إلا ما يرضي ربنا yace idanuwa suna zubda hawaye zuciya tana cike da damuwa amma ba za mu yadda baki ya faɗi komai ba sai abin da ubangijinmu in ya ji zai ji daɗi to ibn al-qayyim sai yace to kaga shari'a annabi kenan shiriyar annabi ita ce sallallahu alaihi wa sallama in aka yi maka rasuwa ko kai asara zuciyarka dan ta damu wannan babu komai saboda ɗabi'a ce kai ɗan adam ne ba a raba mutum da ɗabi'a sannan kuka sai aka hana ka na ihu amma saboda zuciyar tana ta farfasa sai aka yi maka izinin ka zubar da waɗannan hawaye masu ɗumi babu laifi to amma bakinka kuma fa shi kana iya sarrafa shi to kar ka sake ka faɗi komai sai abin da in Allah ya ji zai ji dadi kaga annabi ya hada dukkanin abubuwan an tafi tare da ɗabi'a ta dan adam dan adam ba za a bata mai rai a ce a bata mai rai kuma ya farin ciki ba dan adam ba za a bata mai rai zuciyar shi tana ta farfasa a ce kai ya sake zub da hawaye ba sai aka kyale ka kai haka amma in ka yi ihu zai saba wa Allah to kar ka yi ihu amma zub da hawaye Allah ba zai fushi ba to an yi maka izini a matsayinka na dan adam don ka samu tafarfasar da take cikin zuciyarka ta huce sannan bakinka kai ya faɗi komai sai alheri sai ibnu qayyim yace to kaga shari'a annabi kenan sallallahu alaihi wa sallam yace to amma sai aka ba mu labarin wai ga wani mutum wai arifin billahi wai ana ce mishi masanin Allah da aka zo aka ce mishi dan shi ya mutu sai ya fara kyalkyala dariya wai don ya nuna wa Allah ya yarda da kaddarar da Allah ya dora mishi ta mutuwar ɗan shi don haka saboda rashin damuwa ma har dariya yake sai ibn hudun ya ce wa khairan hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama mafi alherin shiriya in ma har akwai wata shiriya da take alheri in ma akwai wata da take alheri banda ta manzon Allah to ta manzon Allah ta fi alheri don haka a cikin addinin musulunci ana neman ka da duk lokacin da Allah ya sauka maka da wata asara to ka karbi wannan asara amma don zuciyarka ta damu to amma bakinka kai kokari ka sarrafa shi kai ya faɗi komai sai alheri domin zaka zo ka ji nasoshi ba da jimawa ba idan musiba ta mutuwa ta faru duk abin da kuke faɗi na alheri a wannan wurin ko to a daidai wannan wuri mala'iku cewa suke amin duk abin da kuke faɗi na sharri a daidai wannan wurin mala'iku cewa suke amin dan kar ku sake ku roƙa kanku bala'i dan haka in ka ce ka shiga uku kamar cewa kake Allah ya saka ka a uku din a matsayin addu'a take in kana cewa ka lalace kamar cewa kake Allah lalata ka to da haka in aka yi rasuwa karka faɗi komai sai alheri shine malam yake cewa duk lokacin da irin wannan musiba ta faru ta mutuwa to ana neman ka da cewa wajibi ne ka yarda da hukuncin Allah ka sallama wa al'amarin Allah li'annahu ta'ala a'lamu bi masalih ibadihi saboda Allah madaukakin sarki shi yafi ainihin wato kowa sanin maslahohi na bayin shi arhamu bihim sannan Allah madaukakin sarki kuma ya fi bayi tausayi minhum li anfusihim Allah ya fi jin tausayin ka fiye da kai ne ya da ya dauki ran mahaifiyarka ko mahaifinka ko wani abu ba rashin tausayi bane mai yiwa hakan da maka kuma wata rahama ce nufe ka da ita an fahimta wa innama yabtalihim bil masa'ibi Allah madaukakin sarki sai dai yana jarabtar bayin shi da ainihin wato musibu imma liyukaffira anhum sayyi'atihim duk lokacin da kaga Allah madaukakin sarki ya dora maka wata musiba gidanka ya kone wata musiba ta same ka an sace maka mota ɗan fashi sun sace maka kuɗi an yi maka wani abu a ka tura kasuwanci a ce ai barayi sun tare sun yi kaza duk lokacin da kaga wata musiba matukar kan ne to ɗayan abu biyu ne ko dai Allah yana so ya kankare maka wasu zunubai ne tun a duniya a kakkabe ka ka je lahira salin alin to kaga anan jaraba ka ake so ai sai kuma bayan abin ya same ka sai Allah ya ji me ka faɗa yaya kai da abin ya same ka to in ka faɗa ne to jarabawar ka ci ta kenan wa imma liyarfa'a biha darajati darajatihi ko kuma Allah madaukakin sarki yakan ainihin wato dora ba musiba ne dan ya ɗaukaka darajar shi imma a nan duniya imma a lahira akwai musibar da za ta same ka jama'a a nan duniya karka taba daukan cewa Allah baya son ka ka yi kokari ka bi hanyar da ta dace sakamakon wannan hanyar sai ka ga kaci wannan jarabawa sai ka ga wata daukaka ta zo maka a jar a duniyar nan an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya nuna mana haka a wurare da dama game da annabawan shi a cikin alqur'ani Allah ya jarabci annabi ayyub da rashin lafiya ya jarabci annabi yaqub da ƴaƴa fitinannu ya jarabci annabi ibrahim da uba kafiri ya jarabci Yusuf da ƴan uwa mahassada dukkan su da suka yi hakuri sai Allah ya ƙara daga darajar su to kai ma wannan musiba da ta same ka ko take samun ka kayi kokari ka faɗi wa Allah kalmomi na alheri waɗanda waɗannan kalmomin sai su sa ka tabbata ka ci jarabawa kama qala ta'ala kamar da Allah yace inna Allaha bin-nasi la'ufur rahim Allah mai tausayi ne kuma mai tausasawa ne ga mutane wa qala ta'ala kuma Allah yace wa asa an takrahu shay'a wa huwa khairul lakum so da dama kukan ainihin kyamaci abu amma sai zame muku alheri wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrul lakum kukan so wani abu kuma sai zame muku sharri wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine masani ku ba ku san komai ba sai abin da Allah ya sani don haka fa wajibul abdi idza usiba bi musibatin an yastarji'a wajibi na farko da ke gabawa idan wata musiba ta same shi shine yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ma ba za ka duba littafin zabin ma'ad a cikin mujalladi na hudu ko kuma littafin at-tibbun nabawi babu da ya fassara allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un zaka ga bayani bayani na tafsiri wanda yake da wahala ka ainihin sake samun irin wannan tafsiri a wani wuri sarki ya tabbata ga Allah za mu samu wata gaba za mu zo mu tattauna wannan wuri idan muka zo babin jana'iza insha Allah ta'ala saboda wannan hadisin yanzu wata munasaba ce ta sa ya gilmo anan saboda akwai ma alaka imani amma ba haka ba hadisin yana da alaka mai ƙarfi game da babin jana'iza to in Allah kai mu wannan wuri zamu tattauna ire-iren waɗannan abubuwa dan haka abu na farko in ka ji an ce maka alhaji eh ai tankan nan taka da ka aikata ta fada birnin gwari ta kone sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha ka faɗi kalmomi na alheri an fahimta jama'a a ai alhaji custom sun tare mu ya bi dukan nan gaba ɗaya sun kwace shi a gaban mu aka cinna musu wuta sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma living sanata jama'a sanata yana da ran shi da komai yana ci yana cikin sanat ya yi oda kaya shaddoji da sauransu custom sun kwace ana cewa sun kona shi kenan sai ya haɗi zuciya sai mutu nan take bijin sanata ba wai ya ritaya ko ya sauka ko ya faɗi ba ta tafke mishi a'a ma'ana sanata wanda mai ci a yanzu shaddoji an kwace shi kenan kawai ce ne shi kenan sai fara da kan kujera shi kenan sai gawo shi aka ɗauka abin da zaka ce wannan abin da yayi zai sa dukiyar ta dawo to kuma in dukiyar ta dawo shi zai more ta shi yasa babu babu fa'ida gajen dangana Allah maraukakin sarki ya taimaka mala yace wa ya'lamu annahu mu'awwadun min indillahi ta'ala khairan mimma usiba bihi sannan kuma bawa ya san cewa duk wata musiba da Allah ya dora mishi in ya hakura Allah zai musanya mishi wadda tafi alheri daga wurin shi Allah din kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah yace alladhina idza asabatuhum musiba bayi nagari sune waɗanda idan wata masifa ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ji sun ce daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma ulaika alaihim salawatun min rabbihim Allah madaukakin sarki yace ire-iren waɗannan bayi suna da girmamawa da jinjinawa wanda Allah ke musu wa rahma kuma Allah ya musu tattalin rahma ta musamman wa ulaika humul muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayyu domin sun bi shiriyar annabawa kaga idan bala'i ya same ka aka ce kai inna lillahi aka ce kai hakuri sai ka ki kai ta birgima duk ka gama birgima ka gama harjaji da majina da duk ka gama bayan kwana biyu kuma sai ka hakura sai ka zo ka riko tarbi kuma kana ta zikiri zaka ta baka sai ka ce ai to tun da dai hakuri cikin annaba sai ce ƙarya kake munafikin Allah na'am kai hakuri amma hakurin dole dama zaka yi ta mutuwa ne zaka yi ta kuka ne haka ma ka mutu ai dole dai za a samu ran da kai hakuri to shi yasa tun da dai hakurin zai zama dole to tun farko kai mai dalili jama'a kun fahimta mutane musiba za ta same su su ta faɗin maganganu su sai kuma daga baya ce to shikenan na haƙura a ƙarya kake abin da annabi ya wata mata kenan da ya ganta tsuguna jikin kabari tana kuka yace mata ke haƙuri ki ji tsoron Allah ke haƙuri sai ta ce tafi ka bani wuri masifar da ta same ni dan ba kai aka ɗora ba manzo Allah ya tafi ba ta wuri ba duka ba zagi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai da aka ce mata ai manzon Allah ne yake miki wannan wa'azin fa sai kuma ta sheko a guje kamar za ta mutu ne yawa ne a yanzu manzon Allah ne bakan magana oh ni wance kaza kaza sai kuma ta zo gidan annabi to ya manzon Allah na ya hakuri na hakuri sai manzon Allah ya ce innama sabru inda sadmatil ula ai a karan farko ne ake hakuri yanzu kan ba dole ke hakuri ba tunda kin gane waye ne annabi ba ki hakuri ba ki hakuri ba dole sannan kuma ai dole dai zaki hakuri in ɗanka ya mutu ka yi birgima ka yi harjaji duk abin da za ka yi bayan kwana biyu dole ka yi haƙuri to wannan abin da kai daga baya ko ba haƙuri ba ne dole ce uwan naƙi don dole dai ka yi shiru ko kai ma za ka yi ta kuka ne za ka yi ta birgima har abada to don haka idan musiba ta same ka ka yi haƙuri a karan farko ka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar da al'amari ga Allah to wannan ita ce shiriyar annabawa game da haƙuri amma musiba ta same ka duk ka gama shigantaka ka ta jahiliya sai kuma daga baya sai kai ta jawo ayoyi kana cewa to ai wannan muƙaddari ne ƙarya kake baka yarda da kaddara ba ku kiyaye jama'a batacce ne mutumin nan irin wannan kuma wannan ita ce galibin ɗabi'ar mutane a lokacin da ake neman ka da musibar ta girshe ka da zafinta ake so kai haƙuri sai ba kai haƙuri ba sai bayan da ka gama yin abin da ka ga dama sannan ka ce kai haƙuri ba haƙuri kai ba kuma ka sani ka ɓata kanka lokaci ne baka da lada shine abin da annabi ya ishara da yace innama sabru inda sadamatil ula ai kadai haƙuri ana yin shi ne a karan farko wato kenan idan a karan farko ba a haƙuri ba abin duk da aka yi daga baya ba haƙuri ba ne to jama'a wannan tarbiyya ce annabawiyya wa ala hadiyin nubuwa a bisa haske na annabci kun ji haƙuri kenan kun ji ma'ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ji maganar yadda da kaddara shine a lokacin da abin ya same ka ka ainihin koma ga Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka sa'annan sai ke cewa ulaika alaihim salawatun min rabbihim na wa ulaika humul muhtadun waɗannan sune waɗanda suke bin shiriyar da Allah madaukakin sarki ya aiko annaba da ita ayoyi guda biyu ne cikin suratul baqara aya ta 156 zuwa 157 bayan da malai ya kawo waɗannan ayoyi na alqur'ani sai ya ce wa qad akhraja al-musannif fi sahihi min hadisi ummi salama radiyallahu anha qalat imam muslim ya fitar da hadisi daga sahabiya uwar mu'minai ummu salama Allah ya kara mata yarda tace سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجي منزل الله yana cewa ma min muslimin tusibuhu musiba babu wani musulmi da masifa za ta same shi fa yaqulu ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa akhlafahu Allah khayran minha duk musulmin da masifa ta same shi ya bi umarnin Allah yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kun ji abin da Qur'ani yace ko hadisi kuma sai ƙara da cewa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah ka cire ni daga wannan masifa da ta same ni kuma ka mayar mini da abin da ya fi ta alheri manzo Allah yace duk musulmin da ya faɗi haka illa akhlafahu Allah khairan minha sai Allah ya mayar mishi da alheri wanda ya fi masifar da ta same shi shi wannan alheri da ake cewa ba a mayar maka dan uwa ta yi gidanka ne kone ta yi motar ka ce ta kone ba nan ne fa Allah baka wani gidan ba ta iya yiwa daga nan ba zaka sake gina gida ba har abada karka ce to ina ma'ana hadisin kenan a'a me yiwa Allah ya gina maka na lahira ne shin gidan lahira bai fi na duniya ba hafi me yiwa Allah ya tattala maka abin hawan lahira ne na lahira fi na duniya saboda haka ba wai a nan duniya ake maka alkawarin lallai za a mayar maka ba ta yiwu sai a lahira amma dai tun da manzon Allah ya faɗi in ka faɗi haka Allah maɗaukakin sarki zai maka to abin da yadda ake nema kamar yadda muka faɗi ka bi shiriyar da annabi ya nunar wajen faɗin wannan ɗin ba wai sai bayan duk ka gama ihu a cikin gari ka gama birgima kana ta hayaniya sannan kuma daga baya ka zo kana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wannan baka bi shari'a annabawa ba dan haka wannan maganin da aka baka ba zai maka amfani ba ku kiyaye jama'a ba bin alqur'ani da sunna ba amma abbi alqur'ani da sunna din abisa hasken yadda annabi ya haskaka a lokacin da musibar ta same ka a lokacin zaka faɗi haka a lokacin zaka yi haƙuri a lokacin zaka mai da al'amari ga Allah amma lokaci ya wuce bayan duk ka gama sabawa Allah to daga baya kan wannan ba ta da wani amfani shine hadisin matan nan yake ishara innama sabru inda sabratul ula wa akhrij aidan min hadisi suhaib radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama har wa yau imamu muslim ya sake fitar da wani hadisi daga sahabi suhaib Suhaib ibn Sinan ar-Rum yake cewa manzon Allah yace ajaban li amril mu'min kai al'amarin mu'min yana da ban sha'awa in ama inna amrahu kulluhu khairun al'amarin mu'mini baki ɗaya alheri ne wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda yake da irin wannan hali wanda yake komai nashi alheri ne sai mu'mini ma'ana gonar gizo kenan sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa shi yasa a wani hadisi manzon Allah ya misalin mumini da dabino bishiyar dabino babu wani abu nata da ake jefarwa ku kiyaye wannan jama'a duk abin da ka sani na dabino kaf to yana da wani amfani da ake ba wani abu da ake jefar da shi haka dubi saniya duk abin da ke jikin saniya ita ma babu wani abu da ake jefarwa sai dai rashin sani to mumini babu wani al'amari nashi sai ya zama alheri ne in asabatu sarra idan farin ciki ko alheri ya samu mumini shakara sai ya godiya ga Allah fakana khairan lahu sai abin ya sake zama mishi alheri wa in asabatu dharra idan wata cuta ta samu mumini ko wata asara ta same shi sabara sai yayi hakuri fa kana khairan lahu sai abin ya zama mishi alheri mumini ne kawai yake da wannan daraja to kaga kenan hakuri na daga cikin siffofin imani a lokacin da musiba ta same ka wa akhraj al-bukhari fi sahihihi min hadith abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam kana yaqulu qala يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضته إذا, إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتبأ ثم احتسبه إلا الجنة sannan a cikin wannan hadisi manzon Allah ya ce Allah da kanshi ne yake cewa wato wannan alhadisi al-qudsi ne bawa na mumini idan an na dauke mishi wani dan lulan shi a duniya da yake ji da shi yi haƙuri ya nemi lada a wurina to ba wani sakamako da ne mai tattalin su aljanna duk mutum yana da ɗan lele a duniya wa kake ji da shi wa kake ji da shi a duniya shi ne kawai safi ɗinka kuma ta iya yi wa ‘yan lelan ba guda ɗaya ba ne ba lallai ya zama ɗanka na fari ba ba lallai ya zama ɗanka na ƙarshe ba ba lallai ya zama matarka ba amma duk suna iya zama ta iya yi wa ɗanka na fari ne ɗan lelanka ta iya yi wa ɗanka na ƙarshe ne ɗan lelanka ta iya yi wa cikin ƴaƴanka ne wata take ƴan lele ta iya yi wa cikin matanka ta iya yi wa kai mahaifinka ne ɗan lelanka ta iya yi wa mahaifiyarka ma'ana wanda yake babu ishi a wurinka shine bahaushe yake kira ɗan lele shi yasa irin su sai ka ji ana ce musu shalele ban san ko ka san wannan sunan a Hausa ba shalele in ka ji ana shalele to dan lelan wani ne ina fata an gane wai wanda ake ta lalawa shi wanda ake ta shashafa shi a shi ne shalele kenan to in Allah ya dauke maka irin shi ko kai hakuri ka nemi na bayan Allah sai Allah madaukakin sauke maka sakamako da aljanna malam yace miftahu zalika kullihi ka saurara ga nasiha wa'azi ne daga malam yace mabudin haka gaba daya ka tsaya ka dauki wannan tarbiya don randa duk musiba ta same ka to ka ji ga matakin da zaka kai ga wannan daraja wa tariqul muwassil ilayhi huwa sidqul iman hanyar da zaka bi ka kai zuwa ga wannan martaba shine ka zama kana da gaskiyar imani imanin ka ya zama da gaske ne ka zama no shakin baka raurawa baka kaduwa a imani kana nan zanzan abu na farko kenan wa ikhlasu tawakkuli alaihi da kuma tsarkin dogaro ga Allah ba wai dogaron ga Allah ba kawai amma ya zama dogaron ga Allah ka tsarkake shi ga Allah kadai wa quwwatu raja'i wa miltija'u ilaihi wa quwwatu raja'i wa miltija'u ilaihi da kuma karfin fata da neman alheri a wurin Allah da kuma ƙarfin komawa zuwa ga Allah wato duk abin da ya same ka gaba ɗaya sai zuciyarka sai ta marmaza sai ta koma ga Allah fa innahu al-kafi li ibadihi li abdihi domin shi Allah shine mawadaci ga ainihin bawan shi wa huwa al-fatta'u li babi sabr war rida Allah shine mai mabudin kofofin hakuri da yarda kama kala ta'ala kama yadda Allah yace alaysa Allahu bikafin abdahu yanzu nan Allah bai ishi bawan shi annabi Muhammad ba Allah ya isa mu bawan shi annabi Muhammad to kai ma bawan Allah ne to Allah bai ishe ka ba Allah ya ishe ka to tunda Allah ya ishe ka duk abin da ka rasa a duniyar nan kakkai karka yanke tsammani wa kuma Allah yace ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata musiba da za ta same ku sai da izinin Allah Allah ya san da musibar babu wata musiba da ya zama wai ta faru ne a halin Allah bai sani ba ko kuma yana sane da ita ta fi karfin shi dan haka ta to za ta hallaka ka a'a sai san ka karanta wannan wuri da na ga ma a littafin Ibn Nabawi zaka ji inda Ibn al-Qayyim ya dauko daga malaman farko wata malama ce ta ne wa danta ko yarta nasiha tana cewa ya kai ɗana ka sani da cewa Allah bai taɓa saukarwa da bawa musiba don ya hallaka shi ba Allah ya kashe mahaifinka ko mahaifiyarka ba so yake kai kuma kai ta birgima haka mutu ba dan da kai ya nufa da ya kashe ko ku duka yake nufi duka sai ya kashe ku amma ya ɗauki mahaifin naka ne don ya zama jarabawa gare ka to kai kokari ta zama jarabawar gare ka jama'a musulmi mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimaka to kaji dai malam yake cewa ba abin da Allah yake kenan babu wata musiba da take faruwa sai da sanin Allah wa man yu'min billah wanda duk ya yarda da Allah yahdi qalba Allah zai shiryar da zuciyar shi wanda duk ya yarda da Allah Allah madaukakin sarki zai shiryar da zuciyar shi wal hasilu malam yace a takaice anna wajiban muslimi tujahal masa'id as-sabr abin da yake wajibi ga musulmi duk sanda masifa ta same shi ya hakuri war riba bil qada ya yarda da qaddara Allah wal iltija'u ilayhi ya kuma koma zuwa ga Allah wat tawakkul alayhi ya dogara ga Allah fa innahu yanalu bidhalika al ajr al azim zai samu lada mai girma ta hanyar yin hakuri da ainihin yarda da kabbara Allah wal fadl al jasim zai samu falala wadda take mai auki kama awdahtu kama awdahathu an nusus al mazkura kamar yadda ayoyi da hadisan can da aka kawo a baya duk sun yi sharhin haka ka dai ji daga cikin lada mafi girma da sakamako mai romo shine hakuri akan musiba musamman ta dauke maka wanda ka fi so tana baka ainihin aljanna malam ya cike da addu'a cewa Allahumma hadina fi man hadait ya Allah ka shiryar da mu cikin waɗanda ka shiryar wa tawallana fi man tawallait Allah ka jibince mu ka kaunace mu cikin waɗanda kake kauna wa barik lana fi ma a'taita a cikin abin da ka ba mu Allah kai mana albarka wa qina sharra ma qadaita Allah madaukakin sauki ka tsare mu daga sharrin kaddarar da ka dora mana kaga anan idan Allah ya kaddara maka sai ka yi hadari idan kana wannan addu'a to sai Allah madaukakin sarki in ya mai da hadarin ya zama kaddara wadda take mubrama wato kaddara ce wadda ba ta jin magani ba ta jin addu'a ina son ku san ya kamata in tsaya in yi wannan bayani tunda mun shigo wannan babi kaddara nau'i biyu ce jama'a akwai kaddara mubrama akwai kaddara mu'allaqa kaddara mubrama ita ce Allah ya kaddara kaza ba makawa sai ya faru to duk addu'a duk sadaka duk biyayyarka ga iyaye duk fatan alheri da ake maka wannan kabbara sai ta faru domin Allah madaukakin sarki tun farko da ya rubuta ta ya rubuta ta ne cewa ba ja da baya ko me zaka yi na addu'a da sadaka sai yayi maka wannan abu to ita ake kira alqadar wato almubrama akwai kuma mu'allaka kaddara ce Allah ya kaddara maka zaka yi hadari ka mutu za ka yi haɗari ka karye za ka yi haɗari motar ta kwandon za ka yi haɗari motar taya ta fashe idan kana addu'a ba za ka mutu ba idan kun baka addu'a to za ka mutu a wuri idan kana addu'a za ka yi haɗarin amma ba za ka ji rauni ba idan kana addu'a za ka yi haɗar in ba ka addu'a za ka yi haɗarin za ka ji rauni to sai zama ka tashi tafiya sai ana cewa Allah ya kiyaye ne Allah ya kiyaye Allah ya tsare hanya waɗannan addu'o'in da ake maka to sai Allah madaukakin sarki ya zartar da kaddara shi mubrama ya kaddara duk addu'a sai ka yi haɗari amma in ne maka addu'a zaka tashi ka kakkaba jikinka kamar ba abin da ya faru ko kuma haɗarin sai kare akan taya ko kun fahimta to kaga anan addu'a ta yi amfani to haka abin yake game da ajali dan karka ji na tsogalo maganar kace kuma ajali nan haka ne na'am hatta mutane Allah ya kasafta su bi wajen ajali akwai mutanen da yake Allah ya kaddara musu in an yi musu addu'a za su yi tsawon rai idan kuma ba a yi musu addu'a to za su mutu lokaci kaza wannan akwai shi haka yake a cikin aqida ahlus sunna saboda nassoshi na alqur'ani waɗanda suka zo da nassoshi na sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai kai wani abu sai ka ce Allah ya tsawaita kwananka Allah ya ja kwananka ranka ya dade duk waɗannan addu'o'i ne kuma ba haramun bane ka kiyaye sai dai kawai in ka karanta littafin at-targhib wa tarhib na al-hafiz al-munziri zaka ji irin waɗannan addu'o'in ba ai wa azzalimi ko macuci kiyaye wannan ranka ya dade yalla boy to duk wannan zaka iya wa mutumin kirki amma azzalumi ko mucuci wannan haramun ne annabi ya ce don in kuna addu'ar ran shi ya dade to kuna cewa ya dade yana zalunta ku kenan to don haka wannan addu'ar ba haramun bace sai dai kaji yadda al'amarin yake to wani sai aka yi mishi addu'a ranka ya dade yalla boy Allah ya ja kwananka waɗannan addu'o'i sai ya zama rayuwar shi ajalin shi dama Allah ya sa ta mu'allaka ce in ane mai addu'a ta tsawon kwana zai dade idan ba a yi mishi addu'a tsawon kwana zai rasu lokaci kaza misali zai shekara hamsin ya mutu in ba a yi mai addu'a wani ma addu'a zai shekara ɗari don ba haka ba ya kamata ka tambaya to wai menene amfanin addu'ar da ake wa mutane ta jan kwana tare da cewa wasu sun yi tawilin waɗannan nasoshin da cewa ai abin da wai ake nufi da tsawon kwanan shine Allah ya zubawa rayuwar albarka albarkar da za ta iya aiki a cikin shekara hamsin aikin da ɗan shekara ɗari ma ba zai iya yi ba amma wannan tawili ne ga nassoshi wanda yake babu dalili a kan shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin yana cewa babu abin da ke jan kwana ka dade a duniya kamar addu'a da biyayya iyaye addu'a tana jan kwananka biyayya iyaye tana tsawaita kwananka to me ma'anar tsawaita kwanan shine Allah madaukakin sarki yana ƙara wa bawa daga cikin ainihin fuskar falalashi wannan ita ce ingantacciyar magana amma na san matsala ce wannan wadda in baka saba jin karatun ahlus sunna ba abin zai daure maka kai zaka ce to ai ga aya ta ce fa idza jaa ajaluhum duk malamai sun san da waɗannan ayoyi ka je ka karanta sharhul aqidatu tahawiyya wal nasr al imam al hafiz ibnu abd al insi al hanafi zaka ga biya tsaya ya tabbatar ya gyara ya faɗi abubuwan da fassarar su ka karanta tafsirin ibnu kafir malamai sun yi rubuce rubuce na musamman akan wannan matsalar ba matsala ce wadda take karamin matsala ba gaskiya malaman ahlus sunna sun ba da muhimmanci akan ta bari ga wasu tafai ko zan iya tuna ina su ya tabbata kwanan nan da ya kagan su waɗansu littafai ne manyan malamai ne suka rubuta su ɗaruruwan shekaru irshadu zawul irfan limamin umar min ziyadati wan nuqsan sanar da masu neman sani dangane da bayanin cewa rayuwa ko shekaru ana iya ƙara wa mutum kuma ana iya rage wa mutum malamin da ya rubuta wannan littafi a sheikh mar'i al-maqdisi al-hanbali ya rasu hijira na da shekara dubu ɗaya da talatin da ainihin wato uku yanzu jama'a shekara shi ɗari uku da casa'in da tara da rasuwa shekara ɗari uku da casa'in da tara da rasuwar malamin wannan littafin a cikin shi zaka samu bayani dangane da yiwuwar ƙaruwar kwanaki ko kuma rage wa mutum kwanaki waɗannan bayanan da ne sannan sai tanbihul asabil ala ma warada fi ziyadati al-umri wa nuqsa wa nuqsanihi min ad-dala'il fadakar da jama'a masu girma game da bayanin nassoshin da suka zo game da ƙare rayuwa da kuma rage rayuwa dangane da dalilan waɗannan maganganu al'allama muhammad ibn ali ash-shawkani shi ya rubuta wannan ya rasu shi kuma hijira na da dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin wato kwatankwacin yanzu shekarar shi ɗari da ainihin casa'in da ɗan wani abu da rasuwa waɗannan littattafai kana buƙatar ka je ka karanta su musamman a matsayinka na ɗalibin ilimi malamai ko tuni sun san waɗannan littattafai sun karance su sun san matsalolin amma dai ka ƙara da waɗancan tafai da na faɗa ma tafsirin ibn kafirin da kuma ainihin babban littafi sharhul aqidatu tahawiyya Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka ina sharhi ne akan ne ina sharhi ne akan inda yake cewa wa qina sharra ma qadaita Allah ka tsiratar da mu daga sharrin abin da ka hukunta to Allah ya hukunta zaka hadari zaka karye to amma sai kai wannan addu'a to tunda Allah ya hukunta sai kai hadarin to sai bari kai hadarin amma saboda addu'a da kake Allah ka tsare mu daga sharrin abin da ke cikin hadarin sai hadarin ya faru amma sai zama babu wani sharri kuma da ya biyo ba ko kuma sharrin sai ya, ya tashi daga kafar ka ta kanye sai kafar motar ta gurde kaga yanzu yanzu ka nemo mai gyara amma in taka ce ta gurde fa to manta za a da mota a tafi kai kan da za a gyara taka jama'a kun fahimci wannan da kyau saboda haka jama'a ku rinka addu'a ku rinka fatan Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga sharrin abin da ya hukunta shine waqina sharra ma qabaita Allah ka tsare mu daga sharrin abin da ka kaddara fa innaka taqdi Allah kai kake hukuntawa wala yuqda alayka ba wanda ya isa hukunci akan ka wa innahu la yuzillu man walaita ya Allah ka jibinci al'amarin mu domin duk wanda ka jibinci al'amarin shi baya kaskanta wannan neman rufin asiri ne ka daga hannunka kana cewa Allah ka rufa mini asiri ya Allah duk wanda ka rufa mishi asiri baya jin kunya Allah shine yake da bargon da in ya rufa maka duk duniya in teloli sun zo da yadi ba za su yanka bargon to shine nan gashi kake addu'a wa innahu la yadhillu man walaita duk wanda ka jibinta ka rufa wa asiri to wannan mutum ba zai kaskanta ba ba zai kunyata ba wala ya'izzu man adaita ya Allah wanda dukka dankwafe shi shi kuma ba inda zai je idan Allah yace ba inda zaka je ko wallahi ba inda zaka je ikon Allah kenan kuma ba lallai zama kai wa Allah laifi maka haka ba muna secondary jama'a wani yaro duk shi yake koya mana physics chemistry mathematics biology duka komai shi yake koya mana amma ba juyin da dai bai ci GCE ya kasa ya shekara ashirin yana rubutawa amma ya kasa ce amma shi kuma yana ta koya mutane suna abin nan na haka ƙarshe yanzu dole ya haƙura wala izu mana da amma waɗanda ya koyawa yau wasu su medical doctors ne yau wasu su kaza da kaza ne amma duk shi koya musu kaje suka jarabawa amma shi kuma duk inda ya buga sai ya samu credit ɗaya ko kuma ta zo mishi duka ta ta flat shine duk wanda Allah ya ce ba a yi da kai to duk wanda ya nemi ya sa sunan shi kuma shi ma Allah zai iya kauda shi dan dai Allah ya kauda wancan din to shi yasa kullun ka rinka neman Allah ya saka ka cikin nashi na kusa to amma kuma akwai hanyoyi shine ka rinka kiyaye abin da yake so tabarakta rabbana wa ta'alit ya Allah albarkaka tana da yawa Allah daukaka tana da yawa malai ce amin Allah karba mana wannan addu'a wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab Allah shi yafi sanin daidai wa ilayhi al-marji' wal ma'ab makoma gaba ɗaya ga Allah take wa huwa hasbuna wa ni'mal wakeel Allah ya wadace mu kai ma dalla da wakilcin Allah gare mu mun more وسي امام مسلم يجي وحدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير حول السند وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد وقال والشق ودعا اتجن من الرواية بامام مسلم يساك كاوا اتما ينا ساك توكراتا ينا ساك حداتا ينا قارا ودنش رواية الارفي ita ma ta zo ne da washaqqa wada'a haka nan duk mutumin da ya tsaga wuyan rigar shi yayye kuwa irin yi kuwa jahiliya to baya tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال حدثنا الحكم بن موسى القنطري حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جعفر ابن جاء ابن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى قال وجاء أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى صلى الله عليه وآله وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة wannan hadisi al-Imam Muslim ya samu shi daga wurin malamin shi mai suna Al-Hakam dan Musa Al-Qantari babban malamin ainihin hadisi ne cikakken sunan nashi shine Al-Hakam dan Musa dan Abi Zuhairin shirazad al-baghdadi abu salih al-qantari ina fata an gane almajirin ainihin wato ya ga Anas dan Malik wato ba lalle zama almajirin shi ba amma ya Anas dan Malik ya rayu har lokacin da shi wannan ya taso ina fata an gane to yace haddathana Yahya ibn Hamza malan Yahya dan Hamza ya karantar da mu hadisi shi ku ainihin Yahya dan Hamza shine Yahya dan Hamza dan Waqid al-Hadrami Abu Abdurrahman al-Batlahi haka ainihin cikakken sunan shi yake ad-Dimashqi al-Qadi al-Qadi ne sannan shi ko ainihin wato malam Yahya dan Hamza sai yake cewa an Abdurrahman ibn Zaid ibn Jabir ya karɓo wannan hadisi daga Abdurrahman dan Zaid dan Jabir نعم عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر daga عبد الرحمن dan يزيد dan جابر shi ko عبد الرحمن dan يزيد dan جابر yake cewa ya karbo wannan hadisi annal qasim ibn mukhaymira lammai القاسم بن مخيمرة حدثه يا باش العباري قال شيء القاسم بن مخيمرة يتي حدثني أبو بردة ابن أبي موسى أبو بردة بن أبو موسى الأشعري يباني العباري قال يتي وجاء أبو موسى وجعا babana abu musa ya yi wata rashin lafiya matuƙa ya yi rashin lafiya matuƙa fa rushiya alaihi har ya suma wa ra'suhu fi hajrin ra'atin min ahlihi a lokacin ya tada kanshi a cinyar wata daga cikin matan shi yana kwance ya tada kai rashin lafiya ta rashin lafiya a cinyar wata mata daga cikin matan shi fasahatin ra'atin min ahlihi sai kuma wata mata daga cikin matan nashi ita kuma sai ta daga murya sai ta yi ihu Allah ya sa ku tsaya ku natsu da kyau ku fahimci hadisin musamman ɗaliban ilimi yan arabiya kaga an-nakiratu uidat ma'a uidat nakiratan iqtirat at-taghyir kamar ka ce matan biyu ne yanzu ake magana yana kwanciya ta da kai a cinyar wata mata daga cikin matan shi amma ya suna to da ya suna fasahatin ra'atun min ahlihi sai wata matar kuma daga cikin iyalan shi ita kuma sai ta daga murya ta yi ihu ta yi kwarmato falam yastati an yarudda alaiha shay'an yana jinta tunda su ma ya ba mutuwaye ba duk abin da take faɗi na ihu da birgima da hayaniya da rudani da duk wani abu da take yi yana jinta amma ba zai iya mai mata da jawabi ya ce mata da Allah ki shiru ba falamma afaqa lokacin da ya farfado qala sai ce ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ni ana bari'un mimma bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ni ba abin da manzon Allah ya ce ba shi ba shi mana duk abin da manzon Allah ya barranta daga gare shi ni ma na barranta daga wannan abin fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bari'a min as-saliqa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi baran-baran da mai kukan mutuwa ita ce as-saliqa ina son ku gane sahihu muslim a daidai wannan wuri ya zo da riwayoyi nau'i biyu saboda ina faɗin wannan abu ne mai yiwa wata ran Allah zai sa wani yana bibiyar kasusuwan ya zama yana da wani bugu na sahihu muslim wanda ya zo da sinun anan ba sabin ba as-saliqa da fadi as-saliqa da sin duka an samu a cikin sahihu muslim kuma manyan masana irin su al-imam an-nawawi suka ce daidai ne ba kuskure bane daidai ne an fahimta wal haliqa wal haliqa washaqa as-saliqa mai kukan mutuwa al haliqa mai aske kanta ko namiji ko mace saboda bakin cikin mutuwa washaqa haka nan wadda take tsage wuyan riganta saboda bakin cikin mutuwa jama'a kun fahimci wannan da kyau idan kun gane abin da hadisin yake ma'ana ya ga matar shi ta aikata wani mugun abu ne ko ya ji amma ba da zai iya amsa mata amma da ya farfado fa yanzu ba ta kan shi yake ba kuma yana kokarin yi mata wa'azi ne kamar da zamu zo mun shi jama'a mun fahimta to wannan hadisi yana tabbatar mana da haramcin waɗannan abubuwa kamar da zamu zo mu ƙara bibiyar mas'alolin mu tattauna su insha Allah ta'ala manzon Allah ya barranta da duk wanda yake kukan mutuwa ko wanda ainihin take kukan mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya barranta da duk wanda saboda bakin ciki ya aske kanshi wasu dabi'un jama'a kai zaka ce kai baka san su ba saboda ba al'ada ka bane Allah ya kiyaye amma me yiwa ko kuma al'ada ku akwai al'ada makamanciyar wannan makamanciyar wannan al'ada ita ce akwai mutane da dama in suka shiga bakin ciki da damuwa sai kaga su kuma sun bar gemu ba baya barin gemu ya aske gemu amma aka mishi mutuwa ko wani abu shi kuma ran nan sai kaga ya aske gemu wannan barin gemun nashi da yi yadda malamai suka ce barnar bata gaza irin wannan ba ya zama nashru sha'ari ma'ana gemun nashi ba ba gemu ne na sunna ba takaici ne bakin ciki ne hankalin shi na kwanciya zai aske abin shi jama'a ko kun fahimci wannan sai malamai sai suka fassara na shiru sha'ar akwai waɗanda su kuma idan bakin ciki ya same su su kuma sai su baza gashin kansu haka sai ga kan ya sun baza shi haka in suna kitso ne ba za su kitse ba in suna tajewa suna gyarawa sai su baza shi to annabi ya hana irin wannan baza gashi saboda bakin cikin mutuwa sai malamai suka ce hukuncin ɗaya ne da wanda da baya barin gemu sai da aka yi mai mutuwa shi ba na shiru sha'aru ne kamar yadda wancan ba haka yake barin gashin kanshi ba amma da aka yi mishi mutuwa sai ya bar shi haka jama'a musulmi ku yi kokari duk abin da shari'ar musulunci ta ce karkai to ka yi kokari duk yadda za ka yi kai iyakacin yinka kaga cewa baka saba wannan umarnin na addinin musulunci ba shine daraja shine addinin musulunci naka Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan hadisi na Abu Musa al-Ash'ari hadisi ne wanda Muslim ya rawaito shi amma Bukhari bai fitar da shi ba sai dai bari ku ji Imam al-Bukhari bai fitar da wannan hadisi da cikakken isnadi ba amma ya fitar da shi mu'allaqan idan ka duba cikin sahih al-Bukhari zaka ga ainihin al-Imam al-Bukhari a lamba ta 1296 zaka je yake cewa وقال الحكم بن موسى الحكم دان موسى yace to alhakam dan Musa ba malamin Bukhari bane to kenan Imam al-Bukhari yayi ta'aliki anan kenan ma'ana bai akalla ya share wani wanda ya fada mai hadisin daga alhakamu dan Musa amma hadisi ne sahihi don ka ji ga Imam Muslim ya fitar da shi muttasilan a muttasalan domin gobe Imam Muslim da yazo me ka ji ya ce a farkon ainihin wannan isnadi sai ka ji ya ce haddathana al-hakam ibn Musa wato shi ya sadu da alhakamu dan Musa din ya karantar da shi kenan amma Bukhari sai ce alhakamu dan Musa ya ce to wannan ta'aliki ne gaskiya a wannan wurin amma akwai wasu wurare da Bukhari yake wasu ayyuka makamantan haka ba ta'aliki bane mun shayin bayani a cikin karatun mu na ainihin wato Sahih Bukhari sai dai Ibn Hajar ya ce an samu a cikin riwayar al-Imam Abu al-Waqt cikin waɗanda suka rawaito Sahih al-Bukhari ya zo da cewa haddathana al-Hakam bin Musa amma Ibn Hajar da kanshi yace kuskure ne domin al-Hakam dan Musa ba malamin Imam al-Bukhari bane Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi al-Imam Abu Dauda ya fitar da shi haka nan al-Imam Nasa'i Ibn Majah da Imam Ahmad dukkanin su sun fitar da shi al-Imam Abu Awana ya fitar da wannan hadisi al-Imam Ibn Ibban ma ya fitar da wannan hadisi haka nan Baihaqi ya fitar da ainihin wannan hadisi na daga cikin mas'alolin wannan hadisi jama'a malam yace minha bayanu anna hadhihi al-umura munafiyatun lil imani ana nuna maka cewa waɗannan al'amuran suna kore imani kukan mutuwa amma ina so ku natsu fa ku fahimta kukan mutuwa nau'i biyu ne ihu da birgima da watsa ƙasa a jika wannan haramun ne amma sharɓune da zidda hawaye wannan babu laifi har annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi haka ya haramta wa sahabbai kukan mutuwa yayi musu wa'azi sai ga jikar shi tana ainihin abin rai kamar zai fita tana tana shashsheka haka sai hawaye suka zubo mishi sai suka sake zubo mishi sai sahabi ya ce wa anta ya rasulallah ya manzan Allah kai da kanka kai da kace babu ke kuma kake yi sai manzan Allah ya ce hazihi rahama wannan ba shi ne irin wanda na haramta ba wannan tausayi ne to babu laifi irin wannan kukan mutuwa na sharhu ne amma kuka na birgima da ya ga riga da ɗiban ƙasa kana zubawa a jikinka to wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba ruwan shi da duk wanda ke aikata wannan to waɗannan abubuwan kenan kaga suna girgiza imanin mai imani in hiya tadullu ala adamin riba bi qada'i Allah ta'ala domin mutumin da aka yi mishi mutuwa sai aka ji ya kece da ihu irin wannan jama'a to yana nuna bai yarda da hukuncin Allah bane war riba bihi min jumlati umuril iman to yarda kuwa da hukuncin Allah na daga cikin jimillar imani wa hadha huwa wajhu iradul hadith fi abwabil iman kaji dalilin da yasa muslim ya kawo hadisi hadisin ai kun san ana tattara hadisai ne waɗanda ke da alaka da imani ko to saboda hadisin yana bayyana cewa dukkanin mutumin da yake ihu da wuri da birgima wajen mutuwa to wannan mutumi imanin shi ya girgiza to shine imamu muslim ya sa ya kawo wannan hadisi dan ya nuna matsayin imanin ne wannan to yana nuna bai yi imani da ainihin kabbara Allah ba to amma karkace an ce bai yi imani da kabbara Allah ba ka ce ya zama kafiri a'a ana nufin cewa musulmi ne sai dai yana nan da ainihin launin imani ko kuma ma babu imani domin addinin musulmi addini yana da matakai ne guda uku matakin farko ga duk mutumin da yace yana addini ajiya shiga musulunci ya faɗi la ilaha illallah mataki na biyu na addini na, na addini a ga mutum yayi imani da waɗannan rukunai da aka faɗi na imani to kaga daga cikin su akwai ne akwai yadda da kaddara mai dadi da mara dadi to wannan ihu da ruri da birgimin mutuwa da yake yi yana nuna ba shi da wannan imanin kenan dan haka cewa wanda ya kukan mutuwa ya ruri ya birgima ba shi da imani ba cewa ake towa zama kafiri ba ku kiyaye waɗannan nasoshin da kyau ana cewa ne martaba shi iyakacin ta da yawa na musulmi ne shi yasa kaga Allah madaukakin sarki ya bambance mana cikin alqur'ani yamunnuna alayka an aslamu balillahi yamunnu alaykum a ba wannan qalat al-a'rab amanna larabawa kawai suka zo suka cewa annabi ai mun yi imani mu mu'mine ne qul lam tu'minu sha'a ba ku yi imani bane walakin qulu aslamna ku ce mun musulunta to da wannan da makamantar sai malamai suka ce kenan ashe akwai bambanci tsakanin musulmi da mumini musulmi shine wanda ya takala matakarar farko ya faɗi la ilaha illallah amma ya zama zuciyar shi ta amintu da waɗancan abubuwa abubuwan sun nasu a cikin jikin shi tasirin su yana bayyana a sarari shine asara ta same shi ajiya koma ga Allah komai nashi ajiya dogara ga Allah to yana nuna ya taka martaba ta ainihin imani kenan to wannan martaba kawai ita ce take wargajewa a lokacin da mutum ya rurin mutuwa ko ya birgima to kafi dalilin da yasa aka hadisi ana nuna duk wanda yake kukan mutuwa da ihu da kuwa da birgima ba shi da imani amma ba kafiri bane musulmi ne amma martaba imani bai same ta ba to kaga duk waɗannan bayanan shi yasa malamai suke kawo waɗannan hadisai don su bayyana idan kai sabon shiga ne a cikin ilimi da kaji an ce bai da imani sai ka ce to ya zama kafiri to tun da ya zama kafiri to shikenan imami amirin jeshi me kace sai ce ku je ku harbe shi shikenan ko an fahimta jama'a don haka ake buƙatar karatuttuka irin waɗannan na waɗannan littafan asali yanzu ba wai muna koya muku karatun sahihu muslim bane a'a hadisan ne muke muku wa'azi da su muna faɗa muku me malamai suka fassara su don gobe in ka je ka haɗu da su wani yana neman ya ɗumama kanka a ciki sai ka ce a ba bayanin da malamai suka yi aje a duba sharhi da masana suka yi in ya ce a mu ba ruwanmu da sharhi sai a ce a ya ba ruwanka da sharhi eh to ya kai ka sani ba malami ne ya koya maka ba shi malamin da ya koya maka bai maka sharhi ba ya maka sharhi to wani sharhi ya maka ce mu ba ruwanmu da wani tawili tunda dai annabi ya ce ba shi ba ka eh to ka kafirta to kaga shi kenan sai malamai su ce ka bata domin kenan yanzu ka kaucewa shirya annabi wajen fahimta ka kaucewa shirya magabata wajen fahimtar nasoshin amma fa abin da zaka aikata din in ka je zaka jawo gundarin bakin ne amma gundarin bakin baka yadda a fassara shi da ma'anar shi ba to kai ma yanzu da an ga kawo wani abu me zai faru kai ma shikenan sai a ce baka da imani to baka da imani kai ma sai a ce shikenan na taba gaya muku incident da muka taba yau kusan shekara sha biyar a jami'ar Abuja wani saurayi ya dauki zafi cewa duk wanda ya bid'a ya zama kafiri muka ce mishi a ba haka karatun yake ba tare da cewa ina sane da cewa mafi yawancin mutanen da ke cewa kansu ɗan izala a Najeriya ko ahlus sunna in suka ce mutum yayi bid'a suna nufin kafiri ne amma wannan ya saba ma shari'ar magabata wannan babu shi a cikin ilimi wannan jahilci ne cewar wani yayi bid'a ba ana nufin ya zama kafiri ba ya kamata a tsaya a dubi ma tukuna wannan bid'ar ma wai ma ta shafi aqida ne tukuna hatta bidiyoyin da suka shafi aqida ba a kafirta mutane kai tsaye da su balle bid'a da ta shafi ibada ko wani abu makamancin haka so ba duk mutumin da aka ce ai yayi bid'a to shikenan an ce kafiri ba ba duk mutumin da aka ce ai wani dan bid'a shikenan an ce kafiri ba ba haka karatun yake ba sai kun je kun zauna gaban masana sun fassara muku in ba haka ba sai ka zo kai ta rudani irin wannan rudanin dan shi ma yaron daga ƙarshe sai mu gane yana biye da wasu ne da suka saka mishi wannan rudanin ya ce duk wanda ya bid'a kafiri ne aka ce mishi ba haka abin yake ba yanzu ne kawo rudani a jami'ar Abuja lokacin akwai wata mata ita ce vice chancellor Dr. Gambola Raba ko something like that yan jami'ar Abuja sun sani ta aika ta ce tunda ta ji an ce ina zuwa ne wa yaran nan wa'azi a zo a zauna da yaran nan a ji menene yake cewa su ba su san karatu ba menene ma yake nufi da bid'a su ba su sani ba su suna ta boko kawai suna ta tara digiri da kuɗi haka zo aka zauna lokacin shi muka tura bi sallah ya mana sallar magariba ce to kai wa jawabin ka yace a baya bin kowa sallah ne a makaranta duk makaranta ya ce kowa kafiri inna lillahi wallahi sai gaba na ya faɗi kai duk makaranta kowa kafiri ne duk ga musulmi yace kowa kafiri ne ce kai yaya aka haka yace a ina suna yin bid'a nace a ai malamai ba su ce duk mutum yana bid'a shikenan ya zama kafiri nace a ina ai mu mutum yana bid'a kafiri ne nace kai shi yanko kalma yake yana ganin ta da arha suna ce mishi a yana cewa a ai ina ka bid'a ka zama kafiri nace mishi ba haka abin yake yace a nace to me dalilin ka sai kawo hadisi kuma sai kawo hadisi mataccen hadisi ai manzon Allah ya ce mai yin bid'a yana fita daga cikin musulunci kamar yadda ake zare gashi daga cikin kullu sai na ce wa fitar da hadisi sai ai shi ne ya ji annabi ya faɗa nace kai ya faɗa ko kana wurin ne ya ai na ka karanta shi nake magana sai kuma ya dira dira sai nace to saurara ibnu majah ya fitar da hadisin a cikin muqaddima amma hadisi ne maudu'i hadisin ƙarya ne ka mishi bayanai din ne bayanan shi kenan nace to akwai wata hujja yace a nace to kaga kenan tunda dai ba hujja kuma ingantacciya to nan dukan mu musulmi ne sai yace a to me dalili dukan mu nan har mu ma da muka zo bakin tun ma bai san mu ba mu ma duka ba musulmi bane kai nace to kana da wani dalili yace babu dalili to a lokacin ne na gyara zama na ce sauran lakcarori da aka hada mu zauna na ce to kai suka ce na ce to ta zan yi hali na aka ce me yasa na ce zan yi albaniyancin ta na da ma ana ce albani zafi na ce to kai eh dan bidi a kafiri ne yace sai na ce miƙe tsaye sai miƙe tsaye sai na ga wandan shi ya zuba ƙasa na ce to ka ga daya wandan ka ya zuba ƙasa kai bid'a na ce dubi haɓaka ka aske gemu biyu na ce dubi rigar jikinka yalo uku na ce to kai dan bid'a ne kana da dalilin waɗannan abubuwan ba bid'a bane yace babu sai nace to ku je ku ce na ce wa dokta wannan yaron kafiri ne amma ni ba ni na kafirta shi ba da fatawar kanshi na kafirta shi tunda yace dan bid'a to shi yana da uku hasana da usaina da gambo nace to sam ba shi da wata hujja kuma kar shi ne ta ce to an kafa mai doka in ya sake wani motsi ma a makarantar kora ne kawai so jama'a wani irin kun je kun dumama kan ƴaƴan jama'a da hadisan ƙarya kawai babu karatu ka dubi al'umman musulmi a cikin jami'a gaba ɗaya kace ka shi kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi wasu ƴan takife ne jama'a Allah ya kyauta Allah ya kiyaye to jama'a kun dai ji wannan dan haka kun ji dalilin da yasa Imam Muslim ya kawo wannan hadisi dan a nuna cewa wanda ya kukan mutuwa ba shi da imani amma musulmi ne kenan ba dukan musulmi ne yake da imani ba to me ake nufi da imani ita ce martaba madaukakiya ta addini wadda daga ita sai ta ƙarshe ita ce ihsani to daga lokacin da kawai gari kuma da da sum'a da duk wani abu ba sa shigowa cikin aikinka duk abin da kake kawai Allah kake nufi dan haka in kayi in an yabe ka ba za ka ƙara ba in kayi in an zarge ka ba za ka rage ba saboda asali Allah kake wa to ka zama muhsini kenan to ka kai martaba ta ƙarshe ta addini jama'a mun fahimta wannan shine ma'ana hadisin Jibril da yazo ya tambaya dangane da addini aka ce mishi musulunci aka ce imani aka ce ihsani to dan haka in an ce wani ba muhsini bane ana nufin martaba shi ta ragu to mu'mini ne sai a ce eh mu'mini ne amma bai kai martaba ta ihsani ba a wani musulmi ne eh amma ba mu'mini bane an fahimta to ba kafirta shi ba amma duk wanda ya ce wani ba musulmi bane to wannan kuma gaskiya kalmar kafirci ce jama'a mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka wa min ha tahrimu raf'i as-saut bil buka'i wal wayl 'inda musiba wannan hadisi yana nuna mana haramcin daga murya wajen kuka da kuma kiran mutum ya ce ya shiga uku ya lalace in wata musiba ta same shi wato in ka karanta jahiliya Allah ya kiyaye kada Allah ya nuna mana jahiliya duniya da lahira jama'a zaka ga cewa wata irin bakar rayuwa ce suke idan aka zo aka ce wani naka ya mutu shikenan gaba ɗaya sai ta ya gari gashi ne ta birgima yana ɗiban ƙasa yana zubawa a kanshi yana cisgar gashin kanshi yana fusgowa yana sa yana jawo gashin shi yana sa haƙori yana taunawa yana wailulli wailulli na shiga uku na lalace na shiga uku na yana kalmomi na jahiliya jama'a har yanzu ana samun jahilai daga cikin larabawan ƙauye da jahilai daga cikin kowaɗanne zaka ga suna ire-iren waɗannan kalmomi amma ba daidai bane jama'a duk abin da ya same ka kamar da al'amarin ka ga Allah kaga ai mawakin jahiliya haka yake ce matar shi idza mitu fabtini bima ana ahluhu wa shaqi alayya aljayba ya umma ma'badi wa yake ce matar shi umma ma'bad to ke umma ma'badu idan fa na mutu to sai ki mini kuka kuka sosai don a gane kina sona haka jahiliya ce ummu salama lokacin da mijinta ya rasu a lokacin bata ji irin wannan karatun ba ita ba haka annabi ya ji labari tana ta aikawa da mata goro za a zo a mata kokan mutuwa za a taru lokacin da mijin ya rasu abu salama ta ce gharibun ma tafi ardul hurba kana bako ka mutu a bakon gari ba wanda ya san darajar ka to zan yi kuka kukan da sai kowa ya san kana da daraja a garin nan manzo Allah ya ji labari sai ya koma ta yace a kata yi haka ake yi so malamai kar ku dauka wai musulmi ba zai kuskure ba ga sahabbai suna yin kuskure tarbiyyar da suka samu a jahiliya sai mutum ya ce zai sai manzo Allah ya ce a kaka yi haka ake da haka ake gyara mutane so ba rana tsaka bane abin da kai yadda kake tunani cewa dole ne a waye gari kowa ya zama ya bi addinin musulunci sau da kafa in aka yi wa addinin musulunci haka da gudu kuma mutane ran da suka samu kansu za su bar musulunci ana barin mutane ne ana ta karantar da su a hankali kowa ya bi a bisa ya gamsu ba wai a zo a sa maka takobi a doron wuyanka a ce za ka yi sallah ko ba za ka yi ba muna matasa haka aka yi a nan masallaci tun ana masallacin Yoruba Street wani dan gayu irin na daɗin nan mai ciko maroko ya tara su ma dam ya to da falingo ya zo zai shigo Yoruba Street din nan haka ranar juma'a jama'a ana ana hudu da juma'a ya zo zai wuce wai sai ga musulmi masu imani suka taso malam kai muna musulmi kana arno baka zo wuciya ta gaban mu akai mishi duka jama'a akai kasa kasa da shi kuma aka ce sai yayi sallah yayi sallah akai ta dariya ana murna haba mu na wasa ne ai dole mun sa shi yayi sallah kaga shirye suka yi zai sake yin sallah da garan nan ba zai sake yi ba ba haka ake yi ba in ya taho sai a ce mishi a kai eh binan ana ana yin ibada kicin kai ba wai ya zo tsokala bane a shi gayu ne ma ya sawo bakin gilashin shi irin gayu na da za ga su mashi wajen inci biyar yana kallon sama malam yana tafiya kawai yana yana rangwada sai can akai ta dukan shi ya cire falingo ya cire hil din shi sai da ya sallah haka ta murna kuma ya yi sallah ba zai sake yi ba da waran sai dai yaran Allah ba haka ake ba ba a tursasa mutum a ce yayi addini in ya gudu ba zai sake yi ba ko kun fahimta jama'a yawa haka ne haka kuma MSS haka suka sa muka tawauta a biyu ke lokacin nan sai a tara tsumangiya a kewaye masallaci a ce yau za su yi fati A kowane ustazu je shaɗa mara sai sun zo sun fara fati a biyu su a zane su sai a bawa ana murna an yi jihadi wallahi duk ba haka bane addinin wallahi in ta kife ne aka yi ta sawa suna a umara una na MSS ya zama ba umara bane kawai umara ne jakuna ne kawai Allah ya kyauta sai ba sai an gyara jama'a in ba haka ba akwai abubuwa da yawa wallahi tallahi mutanen mu suna ganin cewa musulunci suke daukaka ba musulunci suke daukaka ba an fahimta jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da mutane yake tarbiyar su yake nuna musu yake in sun yi kuskure gyara musu cikin tausasawa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama dan haka na annabi ya fi na kowa sallallahu alaihi wa alihi wasallama malam yace to haka wa kazalika halqu sha'ri haka nan aske gashin kai shi ma haramun ne wa shaqqu thawbi da tsaga tufafi saboda bakin cikin rasuwa li'annaha tadullu ala sakhat bi qada'illah domin yin haka na nuna mutum yayi fushi ne da hukuncin Allah wa minha at-tabarri min ashabil bid'i wal ma'asi wal inkari alaihim wannan hadisi yana nuna mutanen da suke aikata bid'a da mutanen da suke aikata saban Allah to wajibi ne ka barranta daga gare su to barranta daga gare su din shine abin da Abu Musa al-Ash'ari matar shi ce ta aikata abin da ba daidai ba sai ya ce ba ni ba ke ba ni ba abin da kika aikata to amma ina so ku gane jama'a cewar ka barranta da yan bid'a da masu sabo waɗannan abubuwan sun danganci irin wurin da irin nau'in mutanen da kuma irin zamanin da ake ciki in ka karanta malam Abdulrahman al-Ahlawi a cikin littafin shi yayi magana dangane da wa yajibu hujranuhu wa yajibu kaza wa yajibu kaza sai a duba a ga wane yana shan giya sai kuka daina magana da shi wane yana kaza sai zo muku sallama sai kuka daina ansawa shin wannan abin da kuka yi mai zai sa shi daina shan giya idan eh to sai ku mishi idan kuwa a'a to sai ku bullo ta wata hanyar domin ba so ake a mai da shi ya tubure ba so ake yi a dan girgiza shi ya girgizu misali a zamanin da mun ga iyayen mu in so ga mutum yana shan taba in aka je gidan suna ko gidan biki in aka kawo tuwo za a ci shi sai a samu murfin kwano sai a aje mai can nesa da miya a murfin kwano akwai kwano fa amma ba za a sa mai ba an yi san ai mai wulakanci ne sai a sa mishi sai a ce can can can eh a ce a matsa can can can a ce kusa da kwata ne a ce ba komai a je mishi in yanzu sai a ce tashi ka je can kana shan taba sakaran banza sakaran wofi wani sai fushi sai fasa cin tuwon shikenan sai sai tuba sai dawo to liman na tuba ai to gidan suna goban aka je sai a matso sai sai tuba sai a je yana alfahari a yau na ci tuwo da liman ma ko kun fahimta to a da ta yi aiki to amma a yanzu Allahu akbar wato wani yanayi na taba gani wasu manyan malama ne ma na ahli sunna kamar da dai ake cewa haka suna gaba wani babban dan boko ya dauki kafa ya dora haka suna ƙasa ƙasan kafet shi kuma yana sama yana shan taba yana busa musu manya manya ne masu wa'azin ƙasa baki daya ma tunda dai sun je za su dan karbi dan salalato sai suka daure to kaga yanzu za su yi aiki da hanari anan shi zai bada kudin ginin masallaci na haka yana zaune yana cewa eh to an riga ta wala eh to bari mu duba yana duba takarda yana fu yana busa musu yana haka sai suka hakura anan ba za su yi aiki da fikihu ba jama'a kun fahimci wannan da kyau saboda haka kauracewa da malamai suke faɗi masana ƙwararru suka ce ya danganci wurin ne ko an fahimta jama'a yanzu kamar ustazu ne sai ya samu kanshi a cikin jami'o'i irin na Najeriya a yanzu sai ce to duk wani wanda yake sakin wandon shi yana jan kasa da duk wata wadda take yawo da konannen kai da duk wata kaza ba zai magana da su wato aiki ya faru shi yasa lokacin da na koma jami'a da girma na MSS suka zo suka gaishe ni suka ce suna gayyata ta in yi MSS nace a mun yi MSS shekara 30 da ta wuce Allah ba mu laban abin da muka yi nace amma yanzu ku banni ba zan yi ba aka aka nace a ba zan yi ba nace na ji ku kuna wa'azi wannan kuna cewa duk wani dan MSS zaka kama shi yana magana da wata mai wando to za a yi kaza zaka kama shi yana magana da arne nace to kun ga imani na ni bai kai haka ba ina fata an gane saboda wata mai wandan ce musulma ce ma in ta gani za ta zo za ta ce assalamu alaikum to in ce wa alaikum assalam ms za su ce to an bani takarda an fitar da ni to kaga da a kore ni gwamnati farko nace a wanda muka yi shekara 30 Allah ya bada lada amma dai yanzu kan ba za mu iya yi ba imanin mu yanzu yana da canji daga yadda aka ma'ana al'amari shine jama'a yanzu daga cikin ɗaliban MNA daga cikin ɗalibai a jami'i akwai ƴaƴan musulmi da yawa jama'a wallahi akwai yarinyar da kafira ce ta zo ta kawo min labarinta tana cewa kaga waccan yarinyar da ake ce mata fashion su ce eh tace wallahi ƙarya take sunanta Halima amma da ta shigo jami'an ne sai ta boye kanta saboda ma kada musulmi su dame ta tana sa kaya daban-daban abin na amma sunanta Halima amma sai ta ce sunanta Patience tana sa kaya tana iskanci ta shikenan dan ta samu hurra aiki ne ja a kanku to kaga yanzu in kuka ɗauka wa kanku cewa to ai irin waɗannan a'a sai ka dubi wanda irin kauracewa zaka yi amma kuma zaka dubi kai kuma yaya ƙarfin imaninka da tarbiyyarka kada ka je garin wa'azi kuma wata sisi ne ga janye ka kai hankali kar ka je migogi suna taruwa suna shan wiwi ka je garin wa'azi ko ga abin nan wani ya busa maka su danne ka su dan baka guda ɗaya ka sha ka yi tari kuma gobe ka dan ji ka wasake ka ce a ashe wata duniya ce kuke ciki mai sararawa haka to eh dan su ma ni gogin shegu ne jama'a su ma su ba da za su shigan daga yawa ba wasu fitsararru sun zuwa gwanda suna busa abin da ba zace ka oru muke sha mana nan to mu wuta muke sha mu ku bar wurin nan ba to sai ba ce mala nace eh mu wuta muke sha ku ko wutan ma ba fas kuke hayakin da muke ku bar gurin ne ya gantaka ce Allah madaukakin sarki kiyaye ma'ana abin da wannan karatu yake cewa kai taka tsantsan in zaka kaurace wa masu yin bid'a da masu aikata sabo wal inkaru alaihim in za ka yi musu inkari ka rinka yin taka tsantsan din an fahimta jama'a wa adami sukuti ala mukhalafatihim amma kuma kakkai shiru in kaga sun saba sai dai kuma ya danganci ina za ka yi magana kaga yanzu wannan matar shi ce ta yi ba daidai ba da matarka da ɗanka da almajirinka duk kana da yanci a kai liman ne a masallaci ma mu abin da ba daidai ba to amma sai ka dubi wani mutum ne wanda yake mai daraja a cikin mutane zuwa aikata wani abu ba daidai ba ya dace sai ka bi shi kai da shi sai ka je sai ka yi mishi nasiha haka akwai yanayin da zai zama matar taka ce ko ɗanka ko ɗalibinka shi ma yana buƙatar ka keɓe shi ne ko ka keɓe ta don haka shi wannan babi jama'a na ƙyamar bid'a da 'yan bid'a da yi musu inkari akan bid'a to babi ne wanda yake gaskiya kana buƙatar ka natsu tukuna kasancewa fatawa ɗaya ba za ta yi aiki ba an gane wannan da kyau jama'a ba dan komai saboda shi wanda ake wa nasihar ko wa'azi ba so ake tubure ba ba so ake kangare ba so ake a ja hankalin shi yanzu kai wannan abin da kake mai zai amfanar da kai ka lura mana kaza kaza kaza kaza shikenan an fahimta jama'a shi yasa wannan babi ne mai fadi gaskiya kwarai da gaske ina ganin saboda yadda lokaci ya kure insha Allah zamu saurara a nan sai mako mai zuwa zamu sake tattauna wannan mas'ala mu karasa mas'alar da kuma gutsatsarin ruwayoyin da Imam Muslim suka rage ainihin ba mu karanta ba insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka mun yi alƙawarin tambayoyi ɗazu da aka rubuto waɗanda ba mu karasa karanta su da safe ba za a karanta su amma insha Allah ta'ala in an zo karatu na gaba ba abin nan insha Allah yanzu din ma ba tambayoyin sai dai don Allah ya hakuri don lokaci ya kure saboda kun ga yanzu magariba tana yi da wuri na biyu jiya ba mai karatun Bukhari ba ya hakuri saboda hidindimin ne amma yau duk wata hidimar mu ta kare mun gama tarbayya la alhamdulillah da haka za a yi karatun Bukhari din insha Allah an jima karfe 8 gobe litinin babu karatu anan da safe ko da yamma ko da daddare amma jibi akwai karatun littafin alkaba'ir na zahabi gata ma haka sannan citta da shekaran citta duk akwai tafsirin alqur'ani wato alhamis da juma'a insha Allah kuma musulmi mu ne kowa da kowa fatan alheri muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah